min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha rubutun marigayi babban malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi cikin darasi na goma sha takwas na goma sha bakwai shine muka tattauna aljaharu wal israru fi qira'ati qira'ati fi salati al-layl matsayin bayyanawa ko koyi karatu a cikin sallolin dare mun karanta irin yadda muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karatu da yadda ya kai ziyara ya tada Abu Bakar radiyallahu anhu yana sallah ya sassauta muryar shi haka nan kuma Umar dan Khattabi manzon Allah ya tada shi cikin daren shi kuma ya tada muryar shi ya tambaye su washe gari kowa ya bada dalilin da yasa ya sauke ko ya daga muryar shi manzon Allah ya ce saisaita karatun su ta yadda ba zai kasa da yawa ba kuma ba zai zama to yayi saman da yawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa matsayin mai bayyana alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne mai koyi alqur'ani karatun shi kasa kasa to kamar wanda yake koyi sadaka shi ne yau za mu karanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin sallolin shi guda biyar da kuma sallolin sallolin da suke riƙe da su shine ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati abinda annabi mai tsira da aminci ya kasance yana karantawa a cikin salloli shi wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa sallam fi salawat abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa cikin salloli min as-suwari wal ayat na surori ko ayoyi fa inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawat wannan yana sabawa da sabanin sallolin da manzon Allah zai yi sallar asubahi takan saba da sallar azhar kamar yadda sallar azhar takan saba da sallar isha'i in sallar da za a yi ta bambanta za mu tarda cewa yanayin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bambanta yaxtalifu bi ikhtilafi salawat al-khams wa ghayriha da ma wannan sallolin guda biyar wa haka tafsilu zalika imamul albani ya ce to ga bayanin hakan filla-filla haka karbi tafsiru zalika bayanin hakan dalla-dalla mubtadi'ina bis salatil ula muna masu farawa da sallah ta farko min al-khamsi cikin sallolin guda biyar da haka a jiran giyar mana albani sallar da zai bamu to ana ta da sati ita ce sallah ta farko in ka shiga masallatan mu za ka ga akwai bambanci in ka kalli abin da ake ajiyewa na timing na yan masallaci ko yan kwamitin masallaci wannan safara da wannan sallar to a gurin su ita ce ta farko wannan safara da wannan sallar a gurin su ita ce ta farko to albani zai yake cewa to gahi nan bayani filla filla amma za mu fara da sallah wacce take ta farko sai dogara da wani hadisi na imamun nasa'i da ahmad ibn hanbal da hadisin yana da isnadi wanda yake ingantacce ne ya ce kana sallallahu alaihi wa sallam inda shi albanin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya qara'u fiha yana karantawa a cikin ta bi diwalil mufassal ban yi tsallake ba yawa ita ce na tsallake ko ta farko ita ce salatul fajiri akwai sallar asubahi tabbas na tsallake ta to don haka ta farko ita ce sallar asubahi sai manzon Allah mai bamar bane yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu a cikin ta bi diwalil mufassal da dogayen surori na mufassal mun yi bayanin dogayen surori na mufassal ko mufassal ko a wani lissafin na malamai daga suratul hujurat abin da ya zo kasa su ne al-mufassal a wani lissafin na malamai daga qaf abin da ya zo ƙasa su ne al-mufassal to dogayen ciki su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karatun sallar asubahi da su sai ce amma fa a hayanan wani lokaci da aka kada liman ya duba zangama zangaman surori ya dinga karantawa kullum suna ta artabu da mawu yana ba zai canja ba an ce qur'ana inna qur'anal fajri kana mashhuda ko sai tafi bakara da ali imran ya makale a yi ta rikici da shi da yan kwamiti to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi cikin mufassal ne amma na duba zangara zangaran cikin mufassal sai karanta su misali sai ce kana ahyanan yaqra'u alwaqi'a wani lokacin yana karanta suratul waqi'a ita ce jarangiyar sura ta hamsin da shida da aya sittin da nawa sittin da shida ko eh ɗaya lambata wata goge don haka yana karanta suratul waqi'a casa'in da shida mai aya casa'in da shida duk da cewa dai gajeruwar surori ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sauke ta a sallar asubahi kuma cikin raka'ar farko wa nahwaha sai kuma ya kawo makamanciyarta min suwari na surori fin raka'ataini cikin raka'o'i guda biyu alwaqi'a da yar uwarta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada su sai ya sallar asubahi da ita da haka zaka tada kusan shafi hudu ko shafi biyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi a sallar asubahi wani hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim wa qara'a min suratul tur wani lokacin kuma sai karatu a cikin suratul tur wa dhalika fi hajjatil wada'i wannan a hajjin ban kwana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sahabin su wanda yake bi manzan Allah a hajjin ban kwana yace sun zo hajjikin ɗakin Ka'aba da shi manzan Allah ya sillata kalman shi ya ajiye su a bangaren shi na arewa ya karanta suratul Fatiha sai kuma ya bude wa tur wa kitabin mastur ita ce sura ta hamsin da biyu ita kuma tana da aya ɗaya daidai har aya arba'in da tara su ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a hajjin shi ta bankwana da haka kenan muna da karatun manzon Allah mun samu yanzu kamar kankwacin sura guda uku kenan ko mun samu suratul waqi'a da surar da take kusanta a tsawo mun samu suratul tur kaga mun samu nawa kenan guda biyu an faɗe su da suna ɗaya an faɗe ta in ka kalli waje ce kusan daidai da waqi'a za ta haɗa su imamu muslim da tirmidhi sarratun hadisi wanda da shi ma da ya dogara yake cewa wa kana ahyanan wani lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u qaf wal qur'anil majid yana karanta suratul qaf wal qur'anil majid ita ma za mu tadda tana da dan nata tsawon daidai gwargwado ayoyi daidai daidai har guda 45 ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa wa nahwaha da makamanci ya tafi raka'atul ula a raka'ar farko ko dai karanta suratul qaf ko kuma wata surar da ta kusa kafa tsawo to ita manzon Allah zai dauka sai ya karanta mai da ita sai ya karanta ta a cikin sallar asubahi raka ta farko har yanzu muna ga karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne da dogayen mai dogayen mufassal sai ce wa kana ahyanan wani lokacin ya qara'u bi kisaril mufassal yana karantawa da yan gajeru na mufassal akwai dogaye akwai matsakaita akwai gajeru to wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki yan gajeru na cikin mufassal sai ya karanta su ka idan shamsi kuwirat kama idan shamsu kuwirat sura ta 81 tana da ayoyi daidai daidai har guda goma sha biyar to wani lokacin sai manzon Allah sai ya karatu da ita duka za ka ita kuma bata wuce rabin shafi ba sai manzon Allah ya karatu da ita a cikin sallar asubahi wa qara'a marra wani lokacin sau ɗaya aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla asubahi da me idza zulzilat idza zulzilatil ardu zilzalaha ita manzon Allah ya karanta firraka ataini cikin raka'o'in guda biyu baki ɗayan su ta farko idza zulzilatil ardu zilzalaha ta biyu ma idza zulzilatil ardu zilzalaha kiltai ima duk raka'o'in guda biyu izazul manzon Allah ya karanta musu to kaga sallar asubahi manzon Allah ya zo ya karanta izazul a duk raka'o'in guda biyu wata ya zo ya karanta idan shamsu kuwirat to ba da da mutum kuma zai rike ce kullum sai ya karanta dogayen surori wata rana sai ka duba dalilan da halin da masallacin ka ke ciki eh wani lokacin zaka tada kun tafi masallaci hadari yana diriri yana walƙiya ana guna ganin kan arzu masallaci ma kamar za a yi sallah kaga akwai karancin fahimta kuma liman ya bude bangaren shi zai fara karatu da ita kuma ga hadari yana ta cida yana ta walƙiya to idan liman bai fahimta ne da ya kabbar da sallah sai dauki idza zulzilatil ard ko ya karanta idan shamsu ko wiwa dan haka a cikin ruwan sanyi a yi ta a gama a yi sallama azkar kowa ya karasa a cikin gidan shi to yana da cikin hikimar cancanjawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mutane su dauki karatun da zai yi daidai da halin da suka samu kansu ciki hatta kalan rawi har marrawacin hadisin yake cewa fala adri wallahi ban sani ba a nasiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mantawa yayi an tsara a zalika amdan ko kuma ya karanta waɗannan surorin ne yana sane shine kalmar amdu ko amdu akan ce da ganganci ko amma amdu shine abin da kai kana sani da haka to ban sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mantawa ya karanta idza zurraka a farko sai ya sake karanta ta cikin raka'a ta biyu ko kuma dai yana sane ne ya maimaita ta karatun dukkanin rako'insa guda biyu don ya nuna cewa ya halasta a yi sallah da sura ɗaya a dukkanin rako'in guda biyu kamar da muka wuce a baya wani hadisi da imam abu dawud ya rawaito da shi da ibn khuzaima wa qara'a marratan fi safari wani lokacin a halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta قل أعوذ برب الفلق ita ce sura ta ɗari da goma sha uku da ayoyi kwaya biyar qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq har zuwa ƙarshen ta sai ruku da ya miƙe raka'a ta biyu sai ma ya ce wa qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbin nas ita kuma sura ta ɗari da goma sha hudu bangon alqur'ani na ƙasa ita kuma tana da mai ayoyi guda shida su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar da su yana cikin magana da muka yi a baya don haka bai dace ba a tsaya a zango za a yi sallah kuma liman ya ce zai rera tilawa ba kullum da ake yi ba ne ba don haka idan manzon Allah a sallar asubahi zai karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas ba dalilin da zai sa mutane su tsaya za su yi sallah kuma kai ka dauko musu kafin qur'anul majid akan hanya kaga ai kamar akwai yanayi na cutarwa a ciki za ga wannan sallah in kai kaf da makamancin da ya kamata kusan minti talatin a kan hanyar dan kasuwa ta cinye masa minti talatin an kare sa baya tare da kai dan haka to sai manzo Allah ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta kul a'udhu bi rabbin nas yanzu surori nawa muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da su da sunayen su da wace da wace na muna da waqi'a muna da suratul tur akwai qaf wal qur'an al majid akwai idza zulzilat al ard zilzalaha na'am qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sai ila shamsu kuwirat sai wace mun faɗi kul wallahu an faɗi kul wallahu amma dai an faɗi makwabtan kul wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas da haka wannan ne cikin surorin da muka samu manzon Allah da sunayen su ya karanta cikin surorin sallar asubahi amma lokacin akan ce da makamantan su kamar alwaqi'a da makamanciyarta wa qul da makamanciyarta wa qala li uqbatu ibn amir wa li uqbata ibn amir radiyallahu anhu wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma uqbatu ibn amir hadisin abu dawud da ahmad sarwato da isnadin ingantacce ya ce tafiya muke tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka zo daidai wani guri sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tada irin bakar iska ta taso an yi bakar iska ta yi duhu mu ma ana yi ta lokacin anan ko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai karan fara karatun kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq har zuwa ƙarshen ta kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ita ma har zuwa ƙarshen ta da sallah ta zo za su yi sallar asubahi har da ya kabbarta sallah sai karanta wannan surorin guda biyu raka'ar farko kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sai ya tuna yake cewa uku wato ibnu amir اقرأ في صلاتك المعوذتين أسلك إن كتاشي كي كرنت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس da aka in hali ya kama dalili ya kama ke karanta kul a'udhu da rabbil falaq da kul a'udhu da rabbin nas sai ce fa ma ta'awwaza muta'awwidu bi mithlihi ma me neman tsari me neman kariya me neman dauki bai taɓa karanta ayoyin da suke bahi kariya da tsari ba sama da waɗannan surori guda biyu da haka duk bala'in da ya tunkaro ka duk musibar da ta tunkaro ka lokacin da gabanka zai fara karɓar ka gaba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas duk wata kariya da kake nema Allah madaukakin sarki zai ba wanda Allah ce ba wani mai neman kariya da ya nemi kariya da abin da ya tsallaka wannan surorin guda biyu to wani lokaci in ka tashi a sallar asubahi karanta kul a'udhu bi rabbil falaq karanta kul a'udhu bi rabbin nas sai ka wuni Allah madaukakin sarki na baka kariya Allah ya samu dace to kaga kenan aikin musulunci wani lokacin ba fa yawan kake da bukata ba ka yi abin da ya dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi dan kana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole a rayuwarka sai ka samu inda za ka samu mahallin da za ka yi aiki da ita kamar hadirin da muka bada kun zo masallaci hadiri ya dinke kamar ga hidan zai zo da ruwa liman yana da yake alhamdulillahi rabbil alamin ghayril maghdubi alaihim wala dhalin qul a'udhu bi rabbil falaq kowa zai ji zuciyarsa ta masa ko ruwa ya sako ba zai fada ba ta biyu alhamdulillahi rabbil alamin qul a'udhu bi rabbin nas assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum mai ɗaukar takalmi ɗauka da zai bari na daura a tsari ya ɗauka duk abin hiko kaga an samu ba wani matsala a cikin ta kaga kenan musulunci akwai waraka akwai maganin matsala a cikin shi ana gaggawa an lokaci ya ƙure wani lokacin ka farka rana tana ƙoƙarin fitowa mai kwan ce a ina saba karanta ka a a yanzu kuma an wuce wannan gurin yanzu ka tashi a ba sabon ka ba ko sai ka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sallah ta yi ta sai tiket ta kwana a tasha mota za ta tashi karfe shida kai ka barka biyar da hamsin sai ka ce ai na saba sallah asubahi a tsaniyake yau ma hina ya tsaraki sai ka yi kuɗa uzu ga rabbil falaki kuɗa uzu ga rabbin nas ka dauka harka ka hawo mota Allah kiyaye adawa lafiya sallah ta yi lafiya kalau kuma kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin karatu ka yi shi kuma za ka samu inda zai maka rana a rayuwarka wani lokacin karatu ana yin shi ba dan ka da kana da ilimi ba amma idan ranar matsalar ta zo sai ka ga wannan karatun ya tsare maka waraka sai kai abin cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi Allah ya samu dace eh haka ne Imam Bukhari da Muslim sun rawaito wani hadisi wanda yake nuna yanayin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ahyanan yaqra'u bi akthara min dhalik wani lokacin kuma yana karanta abin da ya wuce haka ne eh karka dauka iyaka karatun bakin nan ne sai kuma ka shirya faɗa da neman kayan ko sai to ai yau an ce mana wannan dogayen karatun ba dole bane a mun ce akwai dogayen mufassal ko to wani lokacin manzon Allah yana karatun da ya fi duk abin da muka faɗa tsawo fa kana yaqra'u 60 ayatan fa aksar wani lokacin manzon Allah sai ya karanta aya 60 ko abin da ya haura aya 60 wani lokacin mai ruwa da yake cewa yana karanta aya 60 ko 100 in ka wasu ruwa da ba imamul abadi kawai ba ya ce manzo Allah yana karanta aya 60 ko 100 qala fi ba'd ruwatihi ko qala ba'd fi ba'd riwayatihi nake tsammani na da ya ta ruwatihi ko ko dai ya zama to qala ba'd ruwatihi ko kuma qala fi ba'd riwayatihi in mai riwayar da ya faɗa to qala ba'd ruwatihi wani mai riwayar hadisin ya ce in a riwayar ne to qala fi ba'd riwayatihi ya faɗa a ɗayan riwayoyin shi la adri yace ban kiyaye ba lokacin da malami na ke bani labarin manzon Allah na karanta aya 60 ko 100 fi ihdar raka'ataini aw fi kiltayhima a kowace raka'a ce yake karanta 60 ko 100 ko kuma duka raka'o'in guda biyu da in an hada manzon Allah yake karatun sura 60 ko 100 in za mu amsa masa da me za mu amsa mashi daidai karatun da muke yi a raka'a biyu ne manzon Allah yake karanta 60 zuwa 100 ko a ɗaya ne manzon Allah ke karanta 60 zuwa 100 a ɗaya ne tunda surorin da muka wuce a baya akwai bayanin 60 din ko abin da ya kai 50 da wani abu za ka ce kuma akwai aksara min zalik sama da wannan da haka kenan a iya samu a raka'a ɗaya sai manzon Allah ya karanta abin da ya kai aya 60 wani lokacin aya 100 wa kana yaqra'u bi suratul rum wani lokacin yana karanta suratul rum ta ce sura ta talatin tana da ayoyi da ita ma kuma har zance alif lam mim ghulibatur rum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ta gaba ki daya a sallar asubahi har yanzu duk karatun sallar asubahi ne ko mun samu karin surori kusan guda nawa banda bakwai da muka lissafa mun samu a ko ina manzo Allah na iya daukar sura ya karanta 60 ko 100 aya 60 ko 100 mun samu suratul rum an ambace ta da sunanta manzon Allah na karanta ta cikin sallar asubahi haka nan Ahmad ya rawaito wani hadisi wanda yake da isnadi ingantacce wa ahyanan bi surati yasin wani lokacin yana karanta yasin wal qur'anil hakim innaka lamin al mursalin sura ta 36 ita ma ayoyi daidai har 83 to manzo Allah gaba ɗaya yana karanta ta cikin sallar asubahi wa marra wa marratan wani lokaci sau ɗaya sallar subha bi makka ya sallaci sallar asubahi a garin makka fastaftaha suratul mu'minin sai ya bude suratul mu'minin sai ya fara karanta ta qad aflaha al mu'minun sai manzo Allah ya fara karatu sura da ya fara karatun surar ba a ga alamin manzo Allah zai tsaya ba a karatun ta har sai dai ana tsammanin karshen ta zai ci to har sai da manzon Allah ya zo hatta idza hatta ja'a zikran Musa wa Harun har sai da ya zo daidai lokacin da ake ambatar annabi Musa da Harun a cikin sura din inda ake ambatar annabi Musa da Harun ne na dauko na sahiha cikin dan karamin rubutu ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sannan muka aika annabi Musa da dan uwan shi Harun da ayoyinmu da kuma shiriya wacce take mabayyaniya ita wannan in a daidai na manzon Allah ta ku aya ta 45 ce a wani kirin Isa ko kuma sai da yazo da aka ambata annabi Isa a cikin suratul mu'minun wa ja'alna lana maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rahwatin dhati qararin wa ma'in aya ta 50 in a wacce ce aya ta 45 in annabi aya ta 50 sai ce shakka ba'dun riwat wanda suke riwayar hadisin sai yayi shakku a ina ne malamin da yake sai ya kama daga gurin ko inda ake ambatan annabi Musa ko inda ake ambatan annabi Isa alaihi salam ko aya ta 45 ko aya ta 50 akhadathu sa'alatun sai shakuwa ko kuma tari kenan ko abun murna shakewa sai ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ji limami yana karatu ko yana cikin jawabi ko cikin kudu ba sai ka ji ya shake irin wannan shakewar da ake kare shi su'al sa'ala sai irin wannan shakewar da ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji limami yana tattali yana tattali to bambancin manzon Allah da limamin manzon limami ya tafi ya tsaya ya gama tarin sa ya tsaya dawo kuma ya karasa karatun da ya haka in ya ɗauko zai yi aya arba'in idan ya bata in zai bata sau goma bai kunci arba'in din nan su ne bambancin su da shi to shi da ya zo da ya ji ya shaƙe baraka a kautai roku yana zuwa karatu da shaƙe a kautai ce Allahu akbar sai ta roku to wata ɗauke nan ba dan wannan ƙwaruwar ba ana tsammani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ƙarshen surar zai kare karatun shi wannan ba duk ana kwatanta ma irin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba dan matsala ta taso ne aka yi hakuri a hamsin to yadda matsala ba ta ba ake tsammani za a yi kaga kenan ana yin karatu mai tsawo a cikin sallar asubahi Allah ya sa mu dace wa kana ahyanan ya'umuhum fiha bi safat wani lokacin kuma sai ya sallah da wasafati saffa ita kuma jirage sura ta saba'in da bakwai aya ta ɗaya ta ɗari da ashirin da takwas manzo Allah ɗari da tamanin da biyu ne kuma da ya sa ɗari da ashirin da takwas da wani lokaci yana yi da aya na a yayi da batun ko na wani lokacin sai manzo Allah ya karanta suratul safat mai aya ɗari da tamanin da biyu a cikin sallah asubahi amma dai gaje ruwa ne fa kada wani limamin ya yi harako ya ce to ai an karanta safat mai aya ɗari da tamanin da biyu din na ɗauke bakara na aya ɗari mai matsala ko wannan ɗarin ta bakara ta kusa hukun wancan zafarin ko na haka to karba liman ya hare ta to ai manzo Allah ta bakara da sura mai aya ne ta wanda in gunta ne tunda wasafati safa fazajira da zajira ko za ka da ayoyi ayoyi kanana kanana kanana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantawa a cikin sa haka Imam Bukhari da Muslim sarwato na hadisi wanda malam ya dogara da shi yace wa kana yusalliha yawmal jumu'ati manzon Allah yana yin sallar asubahi a ranar Juma'a bi alif lam mim tanzilul kitab la raba fihi min rabbil alamin suratu sajda to manzon Allah sai ya karanta ta a barkar farko a ranar sallar asubahi ina ji a baya na taɓa yin bayani ko da haka da ka miƙe ka ji limamin ka ya kara suratu sajda a raka'a a raka'a shi ta farko to ana tunatar da kai yau ranar Juma'a ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fi raka'atul ula wa fi thaniya a raka'a ta biyu sai manzon Allah ya karanta hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin sallar subhi ibn qayyim yayi bayani me yasa manzon Allah ke karanta waɗannan surorin a ranar juma'a wata il abin da suka kunsa na tunatar da mutane farkon halittarsu da koma su zuwa ga Allah madaukakin sarki a kuma ranar juma'a da ake sa rai Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyama a nade wannan duniya da sai ana sanar da wannan rana ba tana da bukatar kinsi tana da bukatar a shirya mata kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa idan garin juma'a ya tashi aka waye gari ba wata dabba da halinta baya tashi ko hankalinta baya tashi banda dan adam duk wata dabba da Allah ya halitta in biyu juma'a ta yi sai ta ji wani rashin daɗi a jikinta ta sani ko ba ta sani ba Allah ya kimsa mata sai ta ji wannan damuwa saboda wata il ita ce tashin alkiyama yau amma dan adam da za a tafi alkiyama dai shi a mai hisabi ba ruwan shi kullun harka kullun duniya sabuwa shi waɗancan da za a ce musu kunu tarawa ko su an gama da su in wannan ta tunguji wannan wannan ta rama tungujanta da wannan mugaye akwai da ka sa su a garke ta daki wannan ta daki wannan su za ta ga in garin su in aka ta da kyafa dai an tara masa su kowanne ya da ke ta an kare sai manzo Allah wani Allah ya umarce shi kuma duk a mai da su su koma kasa shikenan an gama da su to idan aka gama wannan hisabi ne da kafiri zai ce ya laita ni kuntu tawarwa ina ai magana ya laita kuma ta kare Allah ta sa ba masu muna ga kowace irin kalma ta nadama a ranar gobe alkiyama na to manzo Allah na karanta alif lam mim tanzil yana kuma karanta hal ata al insani hinun min ad dahri a surat at-tawbah mun samu kusan surori goma da manzo Allah ke faɗin su da sunan su kenan ko anan mun samu suratul sajda mun samu me suratul insan mun samu mu'minun mun samu suratul rum ƙari a cikin bakwai da muka lissafa a baya ko to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karatu duka waɗannan abin da aka faɗa yana da wata ka'ida guda ɗaya da ya rike ita ce a karatun kowace sallar shi wa kana yutawwilu fi rak'atil ula yana tsawaitawa cikin raka'ar farko wa yaqsuru ko wa yuqassiru fi thaniya sai ya takaita kuma a cikin raka'a ta biyu ayarsa ko sura shi ta farko tana kan sura ta biyu tsawo wannan idan ta ɗauki minti shida wannan ya ta ɗauki minti uku wannan ta ɗauki minti uku wannan sai ta ɗauki minti biyu wannan ta ɗauki minti biyu wannan ya ta ɗauki minti ɗaya da rabi akwai bambancin tsawo tsakanin raka'ar farko da raka'o'i biyu da raka'a ta biyu a duk yawancin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma akan samu canji idan hali yayi kusan yana da gaske abin da nake ta imani da shi har yanzu ba wata ka'ida da ba a cire wani abu a cikin ta ba haka nake gani Allah ya halicci rayuwa duk wani abu da ka ajiye na ka'ida to za ka tada da wahala a ce ba a cire wani abu a cikin shi ba yanzu muka duba wancan karatun da muka wuce na bayan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta kul a'udhu bi rabbil falaq a cikin sallar subhi da ka farko kul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wacce ta fi tsawo ne nasu kamar ta fi tsawo to amma kaga falak din sai ta zo a farko nasu sai ta zo a amma dan bambancin ta zaraba da zaka kara ta karya ba to don haka kar ba a tada ka kai me yake zaka yi sallah ka lallaba mamunka ta farko ka kuma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tasawwa da sauri eh su zo na kai ruku ka dago in ka dago ta biyu kuma ka dago bakara kaga ya riga ya kama suke na bayan da rasu wasu mamun suna karantar limaman su idan limaman su suna da tsawaita ya su yi bacci suna ji suna karatu suna kwanci sun san za a dade ana yi kai yan masallaci sun gaji ya su tai da tafiya to da garin sai ka yi alwala ka karasa masallaci ya kusa ruku za ka yi tsara yi za ka lokacin da za a fara yi ga masallacin mutum amma Allah da lokacin da za a yi ruku ne farko masallaci na wasu sahu hudu ko sahu biyar duk kowa ya makale na tsoron kan ne ba shi wahala a cikin karatun sa to inda kaga ana samun irin wannan babu abin da zai hana liman ya tafi daidai da masallacin sa abin da yake da bukata wani lokacin muka rike ra'ayi da sai mu ta shan wahala babu laifi ya zamanto na kira da demokaradiyya kenan babu laifi a samu siyasar zamantakewa a cikin masallaci limami yake fahimtar ina ma masa suke tafiya kuma idan liman ya kware wani lokacin ko gyaran murya aka yi liman yana gane me ya saƙon wannan gyaran murya da haka in kai ta ai gyaran murya ko da zaka ji takura yake gaya maka fa ina takure to liman ne kokari ya canza salon karatunsa don a daidaita kar a yi sallah a samu irin wancan mutumin da ake amfanta ko eh kada kana sallah ka dace maka wasu sun bangare sun kuma bai sun yi tasu babu daɗi farkon fituna ta fara kunnuwa masallaci don haka a yi kokari abin da za a haɗe kan al'umma a yi sallah tare a ƙare sallah tare wanda shi ne ba sai Allah ya sa mu dace da haka ne mun karanta karatu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallah subahi kusan wannan su ne surorin da aka samu yana karantawa za ka iya kiyasin sauran surorin akan waɗannan da muke karantawa wallahu ta'ala a'lam wani fikihu za mu fidda daga wannan karatuttukan da muka fidda manzon Allah yana yi wani fikihu za mu samu wa alaikum assalam na to shakuwa da karuwa ba ta ba da sallah duk limamin da ya shaku ko ya tsakuwa ya yi shakuwa wannan baya ba da sallah zai iya ci gaba da sallah shi ina magana umuman akan karatu wani fikihu za mu fidda ba tare da wace kana cikin karatu wani uzuri ya gilta maka ba tare da ka kare ba kai ruku wannan yayi na sai wanda fikihu za mu samu wanda karatu za mu samu darasi na eh na Na'am. Eh an ba wa liman la dama ya auna masallacin shi idan da buƙatar ya tsawaita to an ba da damar a tsawaita. Inda da buƙatar a tsakaita an ba da damar a tsakaita. Inda buƙatar a gajarta an ba da damar a gajarta wannan liman ya zama tuna da wannan fahimta. Kana zuwa masallaci sai ka tada kowa ya cika. Cikin nan ka tsakaita karatu a yi cikin raha a tsare lafiya da alhamdulillah. Da kawai ka da Allah ya jarrabe ku duk an makara masallacin babu laifi ka dan dama karatunka na farko dan ka ba da dama wasu daga cikin masu kasuwa sallah subahi su zo su rufe sallah subahi wani mana ya kasar da kamar da mugunta in ya zo duba ya kace ayyan kada ya sauri Allahu akbar ya saba rike mai da ya ce maka wa shamsu yau muhaqaran kuma duk masallacin an makara kuma da nan kuma ga hukun zo kun cika masallaci kuma ya kama dogon karatu akwai dan sahabi biyu Allah ya samu dace na ka daga hannu wa alaikum assalam na'am eh duk da ne na kafo shi ne ba yana cikin karatun ba ko amma idan mamu ya takura wani lokacin yakan yi isharar da take nuna cewa yana cikin wani hali garan murna daga ciki wani limamin ya fara tilawa bai gane ba akwai matsala na ga wanda gaba ya in yayi gyaran murya to liman da zai an karanta to wannan fa ina ji fa na fa miƙe kafa na yi karatu da yawa sai kokari sai ya takaita na'am wa alaikum assalam eh saukin da yake cikin musulunci wani lokacin a iya takaitawa na'am ga wani can baya da ji akan ka za mu tsaya na'am malam sani kai ne ko wa alaikum assalam karanta kananan sura a halin tafiya Allah ya bada lada ai nan ta akan ta za mu rufe to ku hakuri masu daga hannu ni da abin da nake da bukata duka a dunkule kusan dukkanin wannan karatun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu surorin sama ba bakara babu ali imrana ba nisa'i babu tauba babu an'ami ba anfal bakam kusan duka karatun sallar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mufassal aka yi shi menene hikimar galibi zaka tada cewa karatuttukan da muke ana cewa an samu na sallah ko musamman da ake kai sa makarantun allo za ga wani lokacin kan mutum ya je sakandare ya yi su goma to hikimar kusan duk yawanci wannan izu na umar ana ta cuɗayya da su yau da kullum da haka to lokacin da liman yake karatu yana sake tuna maka darussan da yake cikin wannan surorin da ka haddace kuma da ka fatan Allah da Allah mutu to amma idan liman ya tafi zai sauko a cikin suratu yunus to ba kowa bane ya tsallaka izo ashirin a karatunsa musamman na sama da aka yi gani man ya bata ya ji ya dawo gida ya haji ya dawo ya zama masallacin guda ne ya ji ya ji ya dawo ya rasa mai tada shi to amma idan ka taho kasa kasa da ka bada to za a samu wanda zai tada ka cikin masallacinka to yana daga kuma sannan akwai saukin shirya mutum abin da ya shafi riya idan mutum zai zo ya kama bakar ya kai ta lafiya kalau yau gobe ya kama ali imran ya kai ta lafiya kalau dauki nisa ya kai ta lafiya kalau wani lokacin ba sai ke dan yana karanta masa fa malam fa baka da problem an karatu duk inda ka kama lafiya ka dau kuma mutane ba suna gane akwai gwamnati can za ka tafi amma ba a samun matsala za ka ji da misali dan yana maka wasu irin karatu amma lokacin da ka dauki surorin da kowa ya iya ake yin su to za ka ji wannan fitilar tana da sauki wani lokacin kai rayin sama akwai kananan yara a ciki sun yi hadda a gurin da ka fara la'u kusuba bi hadar bara za ka ji suna yi daga cikin masallaci don yaro zai yi zaka zaka ji akwai saukin cirewa abin da ya shafi riya da haka to limamai su ke yin karatun da yake kamar an bugu gayya da shi a cikin masallacinsu mamu za su san me suke karantawa musamman ayoyin da limam da mamu su suka san fikihun su wani lokaci idan liman na karanta ayoyi da yawa ko sura da yawa babu da ya tsaya ya wa mamunsa bayani akan abin da sura ta kunsa ta yadda gobe idan yana karatu sun san me yake karantawa yana cikin ba da damar a fahimci ƙur'ani kuma lokacin shi ne in ana karantawa ake iya kuka saboda mai an san me ake karanta an san me abin suke bayani a kan shi Allah ya sa mu dace al-qira'atu fi sunnati al-fajr sai karatu dangane da ake a cikin sallar rak'atayn al-fajr ita kuma da karatu ake a ciki ka gani da take da sallar asubahi sai Imam al-Albani ya ce ita ma ga karatu tukan da manzon Allah ke yi a cikin ta Ahmad ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce yace wa amma qira'atuhu fi rak'atayn sunnatul fajr amma karatun manzon Allah a rak'o'i da ake na sunnatul fajr fa kana khafifatan jiddan surori ne ko kuma karatu ne mai sauki matuƙa da gaske Imam Bukhari da Muslim sarwato na hadisi nana na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa hatta inna Aisha ko hadisi yake cewa hatta inna Aisha radiyallahu anha kanat taqulu Aisha tana cewa hal qara'a fiha bi ummul kitab anya manzon Allah ya karanta Fatiha saboda saurin da ake a cikin rak'ata ne fajr idan manzon Allah ya dan gama sallolin shi na dare ya dan yi rumu da Bilal ya kira sallah ta karhe zai zo ce mashi to as-salata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana miji a sai Allahu akbar rak'ata ne fajr to Aisha ta ce saboda saurin karatun kuma boye take in yayi sun assalamu alaikum wani anya ko yayi ma karatun Fatiha saboda walƙiya ke da ko da sauri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ta to matsalar ina ji wannan hadisi ne da aka yi a gargajiya ce sai ga idan limam ya zo zai muku sallar nafila sai ga gugu gugu gugu assalamu alaikum ikin har kawar ka a wurin ita ce kafin sallah ita ce bayan sallah saboda ana ce ana tsammani an yayi karanta fatima ya ga su gurbin ya ga wurin gata arkata al-fajr ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan karatun kamar ke karanta Fatiha kaga kenan da sauri ake karatu a cikin rakata al-fajr sai ka rike wannan amma ba shi bane ba kowa ko wata masallar da kullun zaka dinga kamar ba Fatiha ne Imam Muslim sarwato na hadisi da shi da Ibn Khuzaima wal Hakim a cikin Mustadrak yace wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatiha a bayan Fatiha wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa fil ula min huma ɗaya daga cikin biyu yana karanta sura ta biyu suratul baqara aya ta ɗari da talatin da shida qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun aya ɗaya ko sai sai Allahu Akbar ita wannan ayar za ka ga bayanin imani take baki ɗaya ta to yanzu mutum ya kwanta da daddare Allah ya tashi shi lafiya aikin da za ka fara yi alfijir yana fitowa na dare sake jaddada imanin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki yasa zaka duk karatun raka a alfajiri zaka tada karatun imani ne da karatun barbarka daga shi yasa ce qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub da jikokinsu da abin da annabi musa ya zo da shi da abin da annabi isa ya zo da shi sai kuma ba ma bambantawa tsakanin ɗaya cikin annabawan allah wanda wakil to aya za ka da akwai imani da allah akwai imani da annabawa akwai imani da littattafan da aka saukar ma wannan annabawa din a ga kusan rukunin imani guda uku cikin aya ɗaya mutum zai jaddada wa kai shi idan ya tashi cikin rakatar fajr wannan tana da season ko ta biyu kuma sai me qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ita ma wannan za ka tadda tana sake kira ne zuwa ga la ilaha illallah mutane su tabbatar babu wanda ya kamata a bautawa sai Allah madaukakin sarki sa aka ce to ku ahlul kitabi yahudawa da nasarawa ku tako zuwa ga imani ko zuwa ga kalma ta daidaito tsakanin ku menene kalma ta dawo da dole kawai bai na bai ko Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki mu da ku duk mun yadda akwai Allah ko mun yadda Allah yana nan yahudi ya yadda nasara ya yadda musulmi ya yadda to mu aje kowane abu da yake cikin addini mu rike kan abauta wa kowa sai Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada kowa ya rike wani abun bauta din ba Allah madaukakin sarki ba a jingine uzairu a gefe a jingine annabi isa a gefe a jingine salihan bayi da ake bauta musu da mala'iku da waye duk an aje a bauta wa Allah madaukakin sarki kaga ita ma tana sake sabunta maka imani ne a lokacin da ka tashi kafin ma farlolin farilla bintun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su kenan mun samu mai sura guda biyu ko ko ayoyi guda biyu ko dai kuli a halin kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana a raka'a ta biyu sai kuma kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina a aya ta farko ita wannan aya ta biyu wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa a cikin raka'at al-fajr kul ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'ib sai ce wa rubbama qara'a badalaha madadinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah lokacin da Annabi Isa ya fara ganin alamun annanci da kafirci a gurin mabiyan shi sai yake shaida yake ce da su man amsari ila Allah waye za ka agaza mu wajen tabbatar da addinin Allah su waye masu taimako na a kan addinin Allah wa rabbi da sarki قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ذاك تدفع سندق أبي فالجنس ينقال هذا muslimuna muslimuna muslimuna har yanzu kana jaddada imanin ka kana sake sabunta musuluncin ka zuwa ga Allah ba da sarki a farkon aikin da zaka fara idan alfajir rakatar fajar kuma ita ce aiki na farko da ake fara yi a yi to kana sabunta imanin ka zuwa ga Allah ba da sarki wa ahyanan wani lokacin ya faru qul ya ayyuhal kafirun sai karanta kul ya ayyuhal kafirun yanzu kuma nan baran baran ake arna fa gari ya waye ba ni ba eh har yanzu dai ana nan a imanin ko kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya addinin ku daban na wanda kuma babu wanda zan bauta wa sai Allah ko da ba ku bauta mashi ne ba zan bauta wa ku ba yanzu ka tashi baran-baran ka sabunta imani ka yi baran-baran a ƙaurin da za ka yi insha Allah za a samu taimakon Allah mazaukakin sarki a cikin shi wani a raka farko wa qul huwallahu ahad bil ukra a ta bin sai manzon Allah ya karanta mata qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad karshen kalmar ikhlasi kenan yasa masura aka sa mata me suratul ikhlas surar da take kadai ta Allah da duk sufofin da ba wanda ya sai same su yace qul huwallahu ahad malamai suka ce karshen balaga ta alqur'ani ba sai musu ba Allah wahid in ka ce wahid to ka bude ko ba karbi wahid ya ce me isnain ko salasa aka ta aqul huwallahu ahad ba ta da tabi da haka kenan gwanintar alqur'ani babu ta inda za ka kawo Allah ke shi yasa ba a ce ba wahidi aka ce masa ahad wato akwai gwaninta a cikin larabci akwai gwaninta a cikin alqur'ani to Allah yana so a kebance shi kar ya yi tarayya da kowa ne sa aka zaɓi wannan Allahu sabr duk wani mai bukata to a wajen Allah yake da bukata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk inda mai kasaita mai mulki mai isa ya kai bai isaita da Allah madaukakin sarki kuma babu ta inda zai yi tarayya da Allah a cikin wani sufa sai dai a yi tarayya a sunan siffar amma ba a cikin siffar ba Allah yana gani kana gani kun yi tarayya a siffar gani amma da ganinsa da naka ba zai taɓa yiwa ne ba yanzu kusan duk cikinmu na iya abin da idan muke gani iyaka cikin masallacin nan yanzu ne kana wanda suke baya bayan can da ina kan tudu in sun ajiye da tafi a gaban su kawai sa jawon masani ba to yanzu duk abin da ke faruwa a masallacin nan har wanda zai mai na kasa ya taɓa dan uwan shi duk Allah madaukakin sarki ya sani ba ma wanda ba da duk kiftawar da idanunmu suke cikin masallacin Allah yana kallo a gaban da Allah ba wanda yake samu wannan sauka yanzu mutum dibin da ya kai da isa da fadawansa da dogaransa yana tsaye fadawansa za su yi gulmansa bai sani ba kuma ga yake musu hidima yake biyan su eh ko dogaran shugaban kasa ko na gwamna ko na sarki yana tsaye za su yi da shi kuma hesi wata suna hirya masa juyin mulki bai sani ba kai ta bada ta ta ma da ruwahi amana kaga iyaka abin da idan sai gani shi ke iya fassarawa wannan ne bambanci ko da ka ji siffa an ce ta ga ta Allah sunan tsere amma matsayin siffar ba ne ne bane wanda kuma ne abin da ya gagar yan bid'a sai ce to ayya za a yi a ce dan adam yana gani kuma a ce Allah yana gani ya za a ce dan adam yana zance a ce kuma Allah yana zance ba iri ne bane zancen shi Allah idan ya yi zancensa duk sama gaba ɗaya sai ta girgiza. Na ji Muhammad Ibn Abdullahab ya kawo hadisi a cikin kitabun tauhid. Idan arada Allah an ya takallama bi wahayi idan Allah yana so ya bada wasu sako ta hanyar wahayi yana budawa zai yi magana duk sama sai ta girgiza gaba ɗaya mala'iku sai su faɗi suna mai sujada. In suka yi sujada ba wanda zai daga kansu har sai mala'ika Jibril ya karɓi wannan sakon. in ya karɓi saƙon kuma to ya gama ba da saƙon to shi za su ɗaga kansu sai su ce ma za ƙala uku sai su ce ƙalu haƙ Allah ya faɗa abin da yake shi ne gaskiya amma da kai in kana zance wani lokacin in ba za su bi ta nan karatu nan duk ba zai da ina zai je ba to kaga kenan ko da ka yi tarayya a cikin sunan siffa ba ɗaya ce da siffar Allah maɗaukakin sarki ba to wannan dai suratul ikhlas tana nuna maka kaɗaituwar Allah da kuma ba wanda ya isa ya kamantacce ne da Allah ta kowace kofa Allah shi kaɗai ne Ibn Majah da Ibn Kuzaima sun karanto na rawato hadisi da manzon Allah yake cewa ni'mas surata huma madalla waɗannan su ne surori masu albarka madalla da waɗannan surorin guda biyu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad madalla da waɗannan surori shi yasa manzon Allah idan zai shafa'i da wutri wani lokaci in mai uku ne sai karanta ta farko sabbi hisma rabbikal a'la ta biyu kul ya ayyuhal kafirun ta uku kul huwallahu ahad dan haka ya rufe daransa da ikhlasi yana shiga gida bacci zai an rufe littafin hayani an rufe littafin surutu ana wannan bacci zai yana farkawa daga bacci zai mutum masallaci sai karanta su an rufe littafin da ikhlasi da tauhidi an buɗe da ikhlasi da tauhidi mu kuma muna karewa ne da hira a majalisa da zancen siyasa da gulma da cin naman mutane da waye in ka je ka kwanta maimakon addu'a kwanciya bacci kuma sai su problem eh juya nan ya fita nan ya juya nan ya fita a lokacin waya ya ta da za ka gane ya daina waya sai za ka kwaci da faɗo din kenan kuma ya asuba wani na farkawa zai buɗe a gabe break ko ban wani ya mutu cikin dare ko ban wani mutu cikin dare shi ba ci gaba da share ni ke nan aikin Allah da ba asiri Ibn Hibban ya rawaita hadisi ne cikin sahihi shi yace wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula wani lokaci manzon Allah ya ji wani na karanta kul ya ayyuhal kafirun ce sura ta farko ko a cikin da muke bayani fa qala fil rak'ati ula a raka'a shi ta farko fa qala sai sai hada abdul amana bi rabbi wannan bawa ne da ya imani da ubangiji a yake nan rike kul huwallahu ay kul ya ayyuhal kafirun da karatunta cikin shafa'i da wutri da karatunta cikin raka'a ta fajr alama ce da take nuna gaskiyar imanin ka ga Allah musamman ga wanda ya san ma'anar wallahi yana da kyau idan karatun karatun Qur'ani wannan Qur'ani da ya karanci a masallatan ya kamata mu ce karanta shi wallahi wannan tafsirin na marigayi Sheikh Muhammad Abubakar Mahmud Gumi yana da kyau in kana karatun Qur'ani ya zama so kana da shi ka ɗauka ka karanta wannan hausar duk da akwai sakwatanci tana da wahalar ganewa amma tana taimaka ma wajen gane sabon alƙur'ani in ka karanta ka karanta ka karanta da hausar za ta zauna a kwakwalwarka saurarin bin tsiran malamai akan waɗannan surori za ka ji fahimtar surorin sun karu a kanka wala za ka ji in limamin ka yana sallah ba ka damuwa saboda ka san me yake ba ka mazarci kuke da ubangijin kai ma in ka zo kana sallah a nan ne ake jin me daɗin alƙur'ani yasa magabata suka zo suka ɗauki sura su in suka kare ba sa wuciya ta gaba ya sun tsaya sun gane ma'anar wannan sun yi aiki da ita sai su tsallaka ta gaba Allah ya samu dace sun makara a surar da saniya sai ya karanta surar ta biyu makara sai sai haza abdul arafa rabbahu wannan bawan ya san ubangiji qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace wannan ya san ubangiji Allah ya samu dace yana ga kuma shi ne ƙarshen karatun za mu ƙare ne ke ko mun ƙare a kan karatun da ake a salar asubahi da wanda ake a raka da fajiri in mun zo kuma za mu ji koya ake ganewa manzon Allah karatunsa a sallar azhar da sallar asar shi ne karatun da za mu da a sati mai zuwa abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين da 'yan tabbayoyi kamar haka malam wata ce aka kawo mata ɗinki ya kusa wata goma amma ba ta ga mai ɗinkin ba kuma ba a dawo ba an ce a ba da ɗinkin ta yi cigiya har ta gaji to malam ya za ta yi da yari to a kaiwa wani mai yawa yaron kuɗi ko ita kuma sai a sai da jarin a ɗinki a ba da kudin ko ta rike ko ta sarkar in ta rike jirgin da bayanin ta fito sai a saya mata irin wanda ya kai darajar shi in bai fito ba dama ta sarkar gadon yana wajen mai ita ba mamaki wanda ya kawo ɗinkin ba ɗan gari ba ne daga ran nan ya tafi wata in Allah ya kaddara masa hadarin mota ko wani abu an samu wannan matsala din da ya mai sadaka in an yi shigar ba samu inda yake wani yi ya zama alkhairi amma dai ita in dai ba bukata ta kai ta ina na haɓa kai da wuri da shiga da shirin kuɗi wallahu a'lam assalamu alaikum malam Allah ya yi wa malam albarka Allah ya bai da malam gida amin lafiya amin malam ina da tambaya guda uku malam ya halarta a yi kiɗan ƙwarya a cikin gida na bikin aure idan babu mai android a cikin Na'am. Malam menene hukuncin mijin da baya wa matarsa kyauta sai dai ci da sha ba ta kyautata masa. Shi ma bai kyautata maka ba ko? Malam ya halatta mace take zuwa cin kasuwa ta ko'ina? A'a. Allah ya tsara da kai Assalamu alaikum Allah ya tabbata dakta amin amin sun amin dakta ina fara addu'a an sa ranar da za a yi bikin ɗannuwa na guda uku Allah sa a yi a sa'a ya kuma kare dukkanin sharri ya ba da abin da za a yi biki lafiya amin bar addu'a ga yan uwa maza da mata to duk an fitar da suna bar addu'a Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya Allah ya sa abokan arziki ne za a haɗa su da shi Allah ta gidan musulunci da taimakon musulunci za a gina wanda ba su da su Allah ya ba su wanda suke da akwai Allah ya taimaka mana ga baki ɗaya wajen tarbiyya da kuma abin da za a yi da kullum wanda yake cewa Allah ya tsara salam Allah ya tsara mana lafiya amin malam ya halatta ake cin wani abu akan hanya lokacin da ake tafiya bai dace ba daga cikin abin da ake kiran su hawari muru'a abin da suke zubar da daraja da martabar mutum baya halatta ana tafiya ake ci ko gyaɗa ci bai halatta ba ake ci ko goro da irin dattawan mu suke ci baya dacewa kana tafiya akan titi ka ci in za ka ci goro ya kama ka to ka ɗauko sai ka koma gefen ka zauna ka balla ka gyara ne ka taune in sai ka ƙara yin gaba wannan abin da fulani suke yi ya fi dacewa da tarbiyyar musulunci na kula da yanka ba a musu da ya koma ya duku wani bango ya kankare ya ya kankare sannan ya su to wannan abin ya fi kusa da tarbiyyar musulunci duk da cewa da zai gaskiya za a ko ina mutane sai sai su suke amma dai rabin wani ya fi dace daga cikin abin da ya sa malamai a da ba sa karɓa hadisi duk da kaji ana cewa akwai da ifi wala lokacin malamin ne ya jawo matsala aka ba a fa hadisi malam ya taho zai taho karbar hadisi a wajen malami kawai ya gani akan titi kurrus kurrus ya sa rubin musu kawai da suna da sun gaisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ne malam ne ne malam Allah ya ce maka Allah ya kara albarka hey gaba ba ma dai dai masa abin da ya zai wurin sa saboda malami yana tafiya da hayar rama masa kan titi akwai matsala yana tafiya yana tafiya na titi akan titi gaskiya akwai zubar da mutunci to shi yasa don haka zo ana magana akan al'adala abu biyu suke raba ta akwai abin da ya shafi addini akwai abin da ya shafi mutunci to duk abin da zai taɓa mutuncin ka ba a so malami yayi in aka san da malamin hadisi gagarumin malami fitsari ya kama shi kawai tsaya a kan titi ya dauga a bakin kwalba ta tsugunna malaman hadisi suka gani ban da shi dole idan za ka yi tsugunno ka san inda za ka mutunta kanka ka bar sabon eh wani lokacin za ka tadda hatta hira ba ko ina ake so a tadda malamin hadisi yana hira ba barantana abin da ya shafi mai abin da ya shafi sai ce gaskiya mun zo zamani ne gaskiya da kusan duk amintar da mu na dubba ya sa wasu abubuwan sau da yawa gaskiya suke faruwa inda na dubba gaskiya bai dace ba Allah ya sa mu dace na rushewa ɗaya da ake wa mutane a wajen masu nama sai wani mutum babban malami da mutuncinsa da komai a bakin kasa a mai shiwat sai dan bala a jife sa a cikin da dace ba gaskiya in majalisun sa ne da yake zaune nan ne gurin mu'amala sa wannan babu laifi majalisun sa amma idan suwaye don aka mashi wata yace to samu a cikin takarda wannan shine yafi kama da mutunci amma ni idan a gurin yake zaune babu laifi wannan majalisun sa ne mutum yana cikin majalisun da ba abin da baya ci a cikin majalisun sa wannan babu laifi amma in ka je gun da ba a san ka ba to mutum yana mutunta kansa ya martaba kansa ya kare wa kansa mutunci barantana kuma tafiya akan titi Allah ya samu dace kuma za ka ga hatta kafteriya da restaurant da ake yi wani lokacin akan ware gurin da yayi kama da daki to in ka je kana da mutunci da martaba sai ku wuce gurin ku ajiye rigunan ku da hulunan ku a gefe daki ne ku ci ku sha ku wanke hannun ku ku gyara cikin ku ku bai da babban ku ku to kamar ba ku ci komai ba sai ku wuce wannan teburan da ake zama bakin titi ko kun wuce gurin to ku shiga ciki sai ku mutunta kanku Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin